ga shi hidiya inda بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشد نبكى التهلي برونق العلم نتقص na takwas ne don mu tashi yawa a cikin hiliyatu ɗalibin ilm na takwas daga cikin ladubban da ya kamata ɗalibin ilimi ya kiyaye ya ce ta bil muru'a ka yi ƙawa ka yi ado da kare mutunci a ta bil muru'a wa ma ya hamilu ilaiha mutum ya yi ƙawa ya yi ado da kare mutunci da duk abin da zai kai zuwa ga kare mutunci mai makarimul akhlaq na halaye na gari wa talaqatul wajhi da kuma sakin huska wa ifsha'i salamu da watsa sallama wa tahammulun nasi da kuma jurewa mutane wal anfati min gairi kibriya da kuma sanin mutuncin kai ba tare da girman kai ba wal izzati min gairi jabarut da kuma izza ba tare da tsaurin kai ba wa shahama fi gairi asabiyya da kuma nuna kai wani abu ne amma ba na ta'assubanci ba walhamiyya fi gairi jahiliya da kuma hushi ga addinin ka ba na jahiliya ba wa alaihi to duba da wannan fatanar kaba kawari murmuru'a ka nisanci ka nisanci abin nan duk wani abin da zai zub da mutunci fi ɗabi'in cikin ɗabi'a au ƙaulin ko kuma na magana au amalin ko na aiki duk abin da zai zama na zub da mutunci ne ga ɗalibin ilimi da ilimin ka nisance shi min hirfatin min hirfatin mahina na wani kasuwanci na kaskanci au khallatin radi'a ko wani hali na kaskanci kal ujub kamar jiji da kai da riya wal badur da girman kai da khuyala da takama wa hatiqarul akharin da rena wasu wa gashiyanu mawadinin riyabi da kuma zulluban magurare na na shakku duk wasu guraren da suka kasance na shakku ne to mutum wanda yake ɗalibin ilimi ya nisance su ko wani malami yake cewa wani daga cikin magabata yake cewa man a'ara nafsahu li tuhami fala yalumanna illa nafsahu duk wanda ya bujuro ma kanshi ya bujuro da kanshi gurare wanda suke na tuhuma to kada ya zargi kowa sai karan kanshi duk inda ya san in an gan shi a gurin za a munana mishi zato ko in an ga yana wannan abin ko da ba wannan abin yake ba to wai kokarin kauce mishi na tara at-tamattu bi khisalir rujula ya yi jin daɗi da siffa ta mazakunta tamatta bi khisalir rujula ka yi jin daɗi da hali na mazakunta mina shaja'a na sadaukantaka wa shiddatil ba'asi da kuma tsananin ƙarhi fil haƙi a wajen gaskiya wa makarimul akhlaq da halaye na gari wal bazl fi sabilil ma'ruf da ba da duk wani abu a cikin hanya ta alkhairi hatta tanqada dunaka amalu rijal hatta yadda duk wani namiji zai yi gurin ina ma ya zama kamar ka shine ma'ana tanqada dunaka amalu rijal wa alaihi duba da wannan fa hazar na waƙi da haka kiyayi abubuwan da ke warware mazakunta min da afil ja'ashi na raunin zuciya wa qillatil sabri da karancin hakuri wa da'afil makarimi da raunin halaye na gari fa innaha tahdimul ilm wannan duk suna karya ilimi ya zamana duk halaye na kaskanci in za a siffanta da kai za a siffanta to ilimin bai amfani ba wa taqda'ul lisanu an qawlika an qawlatil haqq yanke harshen ka game da fadar gaskiya wa ta'khuz bi nasiyati ila khusumihi fi halatin talfahu bi sumiha fi wujuhi salihin min ibadi wa ta'khuz bi nasiyatihi kayi riko da kokuwar kai ta gaskiya ila khusumihi zuwa ga mai husuma fi halatin a cikin halin da talfahu tana haɓaɓɓaka bi su mumiha da zahinta na wuta fi wujuhu salihin a huska ta bayan Allah na gari daga cikin bayan Allah na gaba na goma hajjur tarafuhi nisantar rafahiyya abubuwa na neman jin daɗin duniya la tastar silfitta na umar rafahiyya kada ka saki kanka ka saki jikinka wajen kawai jin daɗin duniya da morewa fa innal lazatu min al-ibazatu min al-iman dan saboda yin zama karcancan yana daga cikin imani al-bazatu min al-iman wannan yana daga cikin mukhtalaful hadis wanda mun sani cewa akwai cikin hadisin da yake yana ta koya ma yara an-nazafatu min al-iman yin tsabta yana daga cikin abin nan imani kuma nan gashi an ce annal bazatu min al-iman mutum ya zamana karcancan ba digi ba tsari yana daga cikin imani to wannan abin da ake ne albazaza ba mutum ya zama da kazamta ba kore rafahiya kawai kore jiji da kai da komai ya tsaya sai ya ɗauki abubuwa na ƙoƙarin wangakin duniya ya ce wa huzbi ya siya ta amirul muminin ka riƙi wasiya ta amirul muminin shine umar dan haɗa cikin littafi shahararre wa fihi yake cewa iyakum tana uwa tana muka shaidin ku da neman ni'ima wa ziyul ajami da ado na gwarawa wa tamaddadu wasu taushin ya ce ku meke kafahuwa a cikin duniya wasu taushinu ku yi rayuwa wadda take tsaka-tsakiya wadda take tare da kushuna shine samtsi wa alaihi akan wannan fazuwarra an zayyar hadara ka kaskantar da zaifil hadara da wasu abubuwa na wayewa fa inna huyu an nisu ba kawai mutum ya maida su ba ana nan ya zama kazami bai zama na cikin datti da dauda amma ya kasance wannan abubuwan su su dauke maka lokaci abubuwa na tamaka da na kwambo da na bata lokaci a kansu fa inna huyu an nisu diba wannan yana mai da ɗabi'a mutum ta koma mace wa yurhil a asab ya kuma sakar da gabbai ya kayyadu bi khaidul awham kuma ya kayyade mutum da zare na wahami wa yasil majidduna li gayatihim kuma ya sanya masu kokari zuwa ga gayarsu wa anta lam tabarhama kanika kai kuma baka gushe a inda kake ba mashigulin bitta annuka fiyar malbas ka ka shagalta da komai sai ka burge a wajen tuhahi wa in kana min hashiyatin laysat muharrama wala makruh duk da ya kasance abubuwa ne wanda ba a haramta su ba kuma ba makaruhi bane lakin laysat samtan saliyan sai dai ba aiki bane na gari a ce kullun kai burin ka ka sa mai kyau kullun burin ka kwanta bisa mai kyau ka hau mai kyau wannan shine kawai burin ka a rayuwa sai zamana azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya samta'atun biha wal hilyati fi zahiri da kuma ado na zahiri kan libasi kamar tuhahi unwanun alantima'i shakhsi ne dalili ne akan dangantuwar mutum bal tahdidul lahu barma ya kasance sanya iyaka ne wahalin libasi illa wasilatu min wasalat ta'bir an zat tuha ba komai bace kawai tana kokarin bada labari ne game da yadda zatin ka yake kasance tuhakka ka dai sa tuhar da za ta kasance ba za ta kaskantar da kai ta wulakanta ka ba ya ce fakun haziran fili ba suka ka zama na mai taka tsantsan cikin tuhakka li'annahu ya abiru da gairika an ta kaumika don ita take ba da labari ga waninka akan cewa kai mutumin kirki ne filin tima'i wajen dangantuwa da takawin da kawunuwa wa zauƙi da zauƙi duk wanda zai kasance an kalli tuhahin shi in ɗiya mace ce in kuma musamman ɓangaren mata duk wanda zai kasance namiji ne a titi yanayin kayan da kika sa su yake fassara ki kawai da su ba ruwan shi da tarbiyya ki yana ganki cikin mugan kaya kawai mutum ne banza ce duk wani wanda yake na banza ne zai iya kai kan shi gare ki amma ko ta banza ce ta yi shiga ta kirki ta yi shiga da niqabinta da hijabi zai ji shayin tarbanta wali haza kila shi yasa malamai ke ce alhiyatu fi zahiri ado a cikin zahiri tadullu ala mailun fil badini tana nuni akan karkacewa cikin badini wannan su sannifu na kamin libasika mutane da tuhahinka suke baka matsayin da ka dace bal inna kaifiyatul lubsi barhan ma yadda ake sa kayan tu'dilin nazir tana ba ma mai kallo tasniful labisi ta wannan matsayin bangaren da zasu ba wanda ya sa tuhak min rasana ta bangaren arrasana wa ta'aqqul kahuwa da kuma hankali au tamashihuwar rahabaniya ko ko malinta da kuma komawa ga Allah aw tasabi wa hubbu zuhur ko kuma ta'assubanci da kuma san bayyana tuha yadda zaka tuha ɗaya ce gashi kaya ne kala ɗaya amma siffar da zaka sa ta ita wannan zata bambance akan cewa wannan shiga ce ta malinta wannan shiga ce ta mutanen banza ga sunan gurin ga mawaka ne da gari da ya cike da riga da komai ga da gemu da komai amma siffar da zasu sa kayan su ba ɗaya bane da siffar da malamai zasu sa kenan kai kai sigar da zata kasance za a fassara ka da ita cewa dan bangare kaza ne ba ka sa ta ba siffar da za a san cewa ta mawaka ce fa khuz min al-libas ma yuzinuka ka sanya daga cikin tuhahi abinda zai zai sa maka kawa wala yushinuka ba wanda zai bata maka ado ba yace wala ja'al fihi fi kama qala liqa'ilin kakkabari wajen tuhahi wani ya samu abun hada a kanka wala lamzan lilamizin ko kuma wani mai abin nan ga tsirkuna ya tsirkuna a gare ka wanda in ka wuce za a rika nuna ana ku ganshi wa iza talaka malbasaka wa kaifi tulubi suka idan ka gamu da tuhahin ka da yadda kake sa tuhahi ma talaka ma a sharafin abinda ake gamuwa tare da daukaka ma ta hamilu min al-ilmi shar'i abinda kake dauke da shi na ilimin shari'a kana ada ali ta azimika wannan yahi ba da dama a girmama ka walintifa'i bi ilmika da kuma anhwanuwa da iliminka da kuma anhwanuwa da iliminka duk wanda ya kasance a matsayin shi na malami ne ko ɗalibin ilimi to a wajen al'umma shigar da ya yi ita take sa su girmama shi har ma su amfana da ilimin shi amma ya yi shiga ta yara ya yi shiga ta gayi ya yi shiga ta 'yan daba komin ilimin shi ba za su yarda ba a ce wannan shi zai zai abin gagin su musamman a maza zaka ga galibi duk lokacin da ana cikin bulaguro aka taho lokacin sallah ya za a duba wani hikiyar riga da riga za su abin nan to in malami ya yi ta muguwar shiga sa kaya na yara ba yadda za a ce bismillah ba musalla sai a samu wani dan duniyan da ya sa kayan kirki a sa shi gaba bal bi husni ne tuka ya kunu qurba ya ce bari da kyakkyawan niyya ka zai kasance ibada ne sanya wannan tuhahin da wannan manuwa zai zama sa su ma ibada ne innahu wasilatun ila hidayatil khalqi lil haqqi kuma hanya ce ta shiryar da mutane zuwa ga gaskiya wa fil ma'asur ya zo daga cikin abin da ake kawa na asar daga amirul mu'minin umar dan khadija ce ahabbu ilayya an anzura al qari abyad siyab yana burge ni in ga makarancin qur'ani da sa fararen tufahi ailu azuma fi nufusin nas ma'ana dan a girmama shi a zukatan mutane fa yu'azzimu fi nufusihim ma ladayhi min alhaq sai a girmama abin da ke tare da shi na gaskiya in an girmama shi wannan su kama kala shekul islam ibn taymiya mutane ko kamar yadda shekul islam ibn taymiya yake cewa ka asrabil qada kamar kawarwar niya ce ta tsuntsuwa alqada nau'i ne na tsuntsuwa majbuluna ala tashabbuhi ba'dhum bi ba'd an tilasa su akan bangaren suna kama da bangare fa iyaka summa iyaka min libasit tasabi ka shedin ga shedin ka sanya kaya wanda za su nuna cewa kai ba kaya bane na musulmi amma libasul ifranji amma libatuha ta ifranji nau'i ne na wasu wanda ba masu addini ba fa gairu khafin alayka hukumuhu wannan bai bace a gare ka ba hukuncin shi walaysa ma'ana haza an ta'ati bi libasun mushawwa ba wai ana nihin ba ka zo da tuha mummuna lakinnahu al-iktisadu fil libas bi rasmi shari sai dai ka takaita tsaka tsakiya cikin tuhahi yadda shari'a ta zana tahuffuhu bi samta sali kuma tuhon in kasa ta ka kewaye ta da kawaici na gari wal hadiyul hasan da kuma shari'a kyakkyawa ba wai ka takaita bar ka zancen tuhon da ake yi ka takaita akan tuho kuma ba shari'a ka takaita akan tuho kuma ga dumumuwa mara amfani wa tadallubu dalail zalika fi kutubu sunna wa riqa ka nemi dalilan wannan a cikin littattafan sunna da riqa na tafsasa zuciya la sayyiman al-jami'ul khadi balle littafin al-jami' na al-imam al-khatib al-baghdadi wala tasankir hazihi al-ishara kada ka ki wannan nuni da nan maka fama zalal ahlul ilmi nabihuna an haza fi kutubir riqaqi wal adab wal libas malamai basu gushe ba suna tsoratarwa suna hadakarwa akan wannan cikin littattafan gyara zuciya da littattafan ladabi da littattafan tuhahi wani aljami li akhlaqir rayu wa adabu sami na khadibul wagadadi mun karanta wasu abubuwa cikin shi na sha ɗaya al'iradu an majalisar lagawi kau da kai gami da mazauni na wasa la ta ɗa'u bisaɗul man ya shuna fi da anadihimul munkar kada ka taka shinhuɗa wanda a majalisun su kawai aikin banza ne ake wa ya hati kuna astar al'adabi kuma suna keta tuhahi na ladabi mutagayiyan an zalika mutagabiyan an zalika kana mai kau da kanka gami da haka fa in fa'alta zalika in ka aikata haka fa inna janayatuka alal ilmu ahlihi azima wannan cin mutuncin da kan ma ilimi da malamai mai girma ne ya zama a matsayin ka na malami ka san da suwa kake zama suwaye abukan ka majalisun suwa kake zama amma ya zama a matsayin ka na malami ko da abukan ka ne ko da kana da alaka da su kaga majalisun su kawai banda karti da wasa da wargi ba abinda ake kakka zamana nan in ka zamana cin mutuncin ilimi ne kai da da masu ilimi ya ga ana iya tsaya nan ko kai duka akwai su ai galibi a ta'alimi da sauran littattafai na wannan ba mai ta'alimi ba ya kawo inda yake cewa ya faɗi shi ma siffar tuwahin yake cewa ya kamata ga malami ya kawo ɗalibin ilimi ya kasance yana sanya rigan a riga masu girma ko kuma masu girman hannu sai mai ta'alim ya ce wa inna ma qala zalika li la yustakhafu bil ilm abin da yasa ya faɗi wannan dan ka arena ilimi a ci mutuncin ilimi
da irada an da haishati shati ne da husna amin amin amin amin Mm. Mm. Mm. Mm. Wannan kawai